أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دا بقي فوتن جماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبدا دلي هدو أربعين بقي وان داتي دا sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam ina muka tsaya وما لا ينسي عن جابر رضي الله عنه عن كربا حديث رجا جابر الله قال مشير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن من الله صلى الله عليه وسلم يأتي أنا من يشبه من حلف على من بري هذا إيه هذا إيه هكذا وانت من يشبه وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين لن يسمتاني اختصما سني هسوما سني جايا سني رجما في ناقة أتشكين تابوا كواتي تشج فقال كل واحد منهما سيكون لديها تشكين سيتي نتجت هذه عندي wannan a wuri na ta yi kowa ya faɗa haka nan wa kama bayyanatan kuma kowa ya kawo hujja kowa ya tsaye da shaida faƙaba biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da wannan taguwa din liman hiya fi yadihi ga wanda taguwa ke hannun shi manzo Allah ya ce taka ci to kowa ba da shaida shaida iri da amma ga ya take in ta wancan ce aka ba gane shi take ba kuna gane ku ina abin da hadisi yake nuna mu duk lokacin da aka yi rigima akan abu kowa ya ce nashi ne kuma kowa ya kawo shaida domin duk lokacin da aka yi rigima tsakanin mutum da mutum wannan ya ce nayi ne wannan ya ce nashi ne to ana buƙatar shaida wanda ya kawo shaida shi kenan wanda baya da shaida shi kuma sai ya rantsuwa to kowa ya ba da shaida cewa ta yi ci to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ga wanda ita wannan taguwar take ga hannun shi kenan kullum abin da ke hannunka in kuka samu irin wannan jayayya din to ana hukunta cewa abin naka ne saboda yana ga hannunka hannu tana rinjayar da shaidar da ta dace da ita ga shaida kuma ga abu ga hannuna naune kuma ga shaida kuma ga ya ga hannuna naune ga shaida amma ba ya ga hannuna to magana wa za a bi magana wanda abin yake ga hannun shi muna ganewa ko wa dama dai abin da ake nema shaida wanda ya ce ba haka bai rantsuwa to kowa ya ba da shaida da ba a bukatar rantsuwa Allah ya samu dace wa ibn wara radiyallahu ta'ala anhu ma an karba hadisi daga Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yarda annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi jira da amince Allah su kara tabbata gare shi raddal yamina manzo Allah ya mai da rantsuwa ala talibul haqqi akan me neman haƙƙin shi wanda ya kawo ƙara kenan rawahu madara qutni wannan hadisi guda biyu duka da wancan da wannan dara qutni ya rawaito su wa fi isnadihima a cikin isnadin su akwai dha'ful launi muna ganewa ko malama hadisi suka ce saboda hadisin yana zagayawa ne ko hadisan guda biyu suna zagayawa ne akan wani mutum da ake ce ma Muhammad ibn Masruq Muhammad dan Masruq shi kuma ya kalbo daga Ishaq ibn Furat wa Muhammadun shi ko Muhammad din nan da muka gani layi or ba san shi ba Muhammad dan al-Masruq din ba san shi ba ma'ana malama da suka ce ba san mutum ba ko in kaji sun ce ba san mutum ba to jahiltar mutum kala biyu ce akwai jahiltar mutum shi da kanshi akwai kuma jahiltar halin mutum kayo sanin mutum baka san halin shi ba sannan kuma kayo sanin sunan mutum amma baka taba ganin shi ba ko ba haka ba akwai mutum kana jin sunan shi amma baka taba ganin shi ba kuma wanda ba ya gaya ma sunan shi ma bai taba gani ba ba wanda ya taba ganin shi amma kuma ya cika duniya da da suna kowa ya san sunan shi amma ba wanda ya taba ganin shi kaga wannan majhulul aini ne ba a san wane ne ba ainihin shi wane ne ba a sani ba to akwai majhulul hal wanda an san shi amma ba a san halin shi ba mutumin kirki ne mai tsoron Allah ne mai imani ne ko ko mutumin banza ne ba sani ba amma dai an san shi yawwa shi kuma ishaqa din ɗaya daga cikin marwaita din dan furat shi kuma an yi sabani a cikin shi shi malamai sun yi sabani game da ana karban hadisin shi ko ba karban hadisin shi to kaga dai kenan su biyan da suke cikin sarka hadisin akwai magana a kansu saboda haka kenan hadisin nan doke shi akan haka to hadisi ne mai rauni kamar yadda ibn hajar ya ce fi isnadi ma ba cikin isnadin su bi duka akwai rauni muna ganewa ko abin da hadisi yake nunawa cewa idan aka je wurin shari'a ko an je wurin shari'a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya kai karar wani wanda aka kai kara aka ce karance ba haka nan bai ce ba ya rance sai manzo Allah ce to kai karance haka nan ne sai manzo Allah ya mai da rantsuwa ga mai kawo kara wanda asali mai kawo kara ba a cewa ya rance sai dai a ce ya kawo shaida mun karanto can farkon babi albayyinatu alal mudda'i shaida wanda ya kawo kara yake ba da shaida hujja ya gwada dalili ko abin nan wani gaban shi aka yi ya ba da shaida ko ga takarda ga sa hannun shi ma ga sa hannun shi shaida kenan ko kai da ka kawo kara abin da zaka tabbatarwa kenan to sai wanda ka kawo kara aka gaya mai kuma ga kada shaida sai ya ce a shi ba haka nan bane aka ce to karance ya ce ba ya rancewa sai mazala ce to karance sallallahu alaihi wasallam kuna ganewa ko ma'ana kenan duk lokacin da aka samu irin haka to wanda aka kawo kara in ya ki rancewa mai kai shi kara shi sai ya rance malamai sun sabani idan ya rantsuwa me zai faruwa zahiri ya nuna in ya rantsuwa ke na za a bashi abin shi oh tunda shi yana ka kawo kara yana jin tsoron rancewa ya ce ba ya rancewa shi kuma an sa ya rantsuwa ga shaida kuma ga mi ka rantsuwa kenan sai a bashi abin shi wasu kuma malamai suka ce ba komi hadisi bai nuna haka ba saboda haka ba abin da za a mashi kenan sai dai a bar shi da Allah shi wanda yace ba ya rantsewa kuma ba ya da shaida ba shi bane wasu kuma suka ce a tun da an saya rantsuwa shi wanda ya kawo kara to sai an baya hakin shi Allah ya samu dace wadda da hadisan guda biyu wadda wancan da wannan dan masu rauni ne wani su malamai sun ce ba ba magana kan su ma ba wani aiki da su hukuncin su ma ba za a aiki da shi ba saboda raunin su وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنكر hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا شغورينا يوم ذات يوم وترانا مسرورا من ذال أنا مرنا هنا فرين ciki yana jin daɗi taburuku tana walƙiya asariru zane-zanen wajehi fuskar shi goshi wannan zane-zane na goshi suna haske suna walƙiya zai ci ma asari fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alam tarai shin baki gani ba asalin shi taraina ne taraina saboda lam ta shiga taraina sai a shafe nunin suna gane ku tarai taraina yana daga ciyar rafalin kamsa ko tarayani yarayani tarauna yarauna taraina mace kenan kina gani taraina tarai alam tarai kin baki gani ba ila mujazzis ya zuwa mujazzis sunan mutum ne al-mudliji ɗan kabilan bani mudlaji wani mutum ne wanda yake gani masanan abubuwa da yawa muna ganewa ko? manzala sallallahu alaihi wasallam ce alam tarai ila mujazziz al-mudliji dan bani mudlij ba ki gane shi ba abinda ya aikata ba nazara ya yi dubi anifan ɗazu ila zaid ibn haritha ta zuwa zaid dan haritha wa usama ibn zaid da kuma usama dan zaid radiyallahu ta'ala anhuma da da uba kenan zaid shine uba usama shine da fa qala sai ce hadhihi al-aqdam wadannan qawahuwan babuha min babin sashin su daga sashe suke muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito muna ganewa ko ma'ana kafirai suka zanki sukan danganan usama usama dan zaidu saboda ni usama baki irin yake baban shi kuma fari kal baban shi mutum ne wari amma kuma shi baki kirin mahaifin shi kuma ita ce ummu aiman koyan ga annabi sallallahu alaihi wasallam koyon dabbaban manzala ce tana cikin gadon annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gada ga mahaifin shi ummu aiman to ita ce mahaifiyar usama dan zaid ita kuma ita ma baka ce ta habasha ce baki girin ta ce saboda haka sai kama da wa da uwar shi bai kama da baban shi ba saboda haka ake suka ana kafirai suke cewa ba dan shi bane muna ganewa ko to shi ne wata rana sun zo suna kwance a cikin masallaci ta da uba sun lullube da wani zani sun rafa huskokinsu da zanen haka suna kwance wuri guda ɗaya kowa ya tokare kawahuwar shi ko kuma kowa ya juya kawahuwar shi haka shi wannan mujazziz ɗin masanin wato danganan mutane ne Allah ya ba shi sanin ta hanyar hannu ko ta hanyar kawahuwa ko ta fuska yana iya cewa wannan dan uwan wannan ne ko dan wane ne ko ko akwai zumunci tsakanin su Allah ya bashi wannan hikima muna gane ba to saraka yana zuwa bai san su ba sai ce waɗannan kawahuwan da gani guri guda suke da gani cikin su akwai wani wanda yake dan wani ne kuma haka ne shi yasa manzo Allah ya tashi ta gida yana dariya yana jin daɗi ana kabarai sun yi kaza da suke cewa ba dan shi bane to irin wannan yake shi yake ce mai kiyafa da larabci mai yin shi kuma ana ce mai alƙa'ifu mai bin diddigi ya gano cewa wane dan wane ne wane dangin su wane ne saboda wasu abubuwa ilimi dai ne kamar yadda yanzu Allah ba batu abin nan masana su kirkiro na'ura wanda za su iya tantance ka ko ba haka ba tantance ka cewa abu kaza da aka taba kai ka taba shi tayin hannayenka kawai tunda mu kasashen da suka ci gaba babu wani mutum wanda hannun shi baya wurin gwamnati zanen hannun shi munan kuma ka samu mutane da yawa ba su da saboda ba su zuwa ma me ya gama su ma da hannun su yi ta ko kuma can dole ne shi yasa da an yi banna yau gobe an kama mutuna mu kuma sai an sha wahala wancan ba wata wahala yanzu nan yanzu za a bi da an jima sai ka ji mutum za ka ji ce ya saka ma mutane wuta ya kashe mutum kaza gobe sai ka ji an ce an gane shi an kama shi hanyoyi ke gare su daban-daban duka ilimi ne Allah ya ba su ana yi amfani da kai da ka gane shi yana halin a ganin shi kawai kai ba ka gane shi ba shikenan zo zo mu sama na'ura kawai ba za a na'ura kawai sai a ce yana wuri kaza kamar tsayi dan da an kamo mutum da irin wannan ne mu ma addinin musulunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da an samu wannan da cewa ana iya gane cewa wani dan wani ne wani dan wani ne a sayyidina Umar ma ya kasance zamanin shi yana amfani da wannan yana dangana wato ɗiyan jahiliya ga wanda ya ce ɗiyansu ne wanda ya zo a jahiliya yana da ɗa daga baya zo ya ce ɗan shi ne wata rana sai wato mutane guda biyu suka zo rin sayyidina Umar kowa ya ce wato wannan dan nayi suna rigima a kan ɗa sai sayyidina Umar ya kira irin waɗannan mutanen masana ce zo da Allah ka raba mu garrama masani ya zo ya diba ya diba ya diba ya ce kai ya ce gaskiya mutanen nan guda biyu dukkan su sun yi tarayya su biyun da o wannan yaron sai na mare ce zan kawo ka gaya mana kaza kana ka gaya mana nawa ne ne cikin su ya ce gaskiya ni ba ne ya ganewa amma dai dukkan su suna da jinin shi akwai jinin su a cikin shi sai na mar ka kwada mai dorina ya ce na wani ilimin naka ba ba boyewa ba gaskiya ce sai na mara ce za a kira mamman su aka kira mamman yaron aka kira ya ce ki gaya mana ya aka yi ta gai ta ce su din duka yadda ya wani haka ne mutum ya ce allahu akbar ce ka zai zai na barwa karya na makawa gaskiya na gaya ma ba wanda zai iya gane cewa dan wani ne a cikinsu da haka mutanen da in ji amfani da irin wannan hanya domin a gano cewa wane tare da wane yake koko ba tare da wane yake ba wane ya yi kama da wane kuma hakanin ne ko ba hakanin ne ba mana dai hadisin ya nuna ana iya yin haka ga mutanen da Allah subhanahu wataala ba su ilimi Allah ya sa mu dace sai kitabul itqi ko sai at-tarbibu bil itqi kitabul itqi littafin da yake bayani akan me ma'ana littafin shari'a ya kare littafin shari'a da alkalanci da hukunci da shaida da duwar abubuwa da rantsuwa abubuwan da ake bukata ciki dubala ya kawo sun sun kare yanzu za mu shiga kitabul itqi littafin da yake bayanin yan tabawa yake ce ma al itqu yan tabawa ko kuma za mu shiga cikin wato kwadaitarwa a cikin yantawa mana ba wa yanta shi a mera shi ɗa shi ake ce ma yanci mutunan da yake bauta namiji ko mace a yanta shi a ce mai to daga yau ka zama na kai maka makowa wala bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala an karba hadisi daga Abu Hurairah ta'ala ya kara mashi yarda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي أي ممرئ مسلم dukkan mutum musulmi mana duk musulmi ya ta kamra'an musliman in ya yanta mutum musulmi an istanqadha Allah Allah zai kubutar bi kulli udwin minhu da kowace gaba daga cikin jikin shi ubuwan minhu minan nar wata gaba da gare shi daga wutar jahannama muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi yake nuna ba duk wanda ya yanta musulmi ana bawa ne musulmi bawa ne ya musulunta amma yana bauta karkashin wani ko karkashin ka ko ka sayi karkashin wani ko kuma naka ne kace ka yanta shi ko kowace gaba daga cikin ka Allah subhanahu wataala zai yanta ta daga wuta ma'ana Allah ta'ala ya kubutar da kai daga wuta sakamakon mi sakamakon yan tabawa da kai wannan yana nuna falalan mi falalan yan tabawa da kuma kwadaitar da mutane in suna da bayi su yanta su saboda samu lada mai yawa a wurin Allah subhanahu wataala su samu falala mai yawa wurin Allah mai girma da ɗaukaka wani tirmidhi riwayar tirmidhi kuma wa sahahu kuma yace sahiha ce ana bi umamata radiyallahu anhu an karbo daga abu umamata Allah ya kara mashi yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ayyu mamri'in muslimin dukkan mutum musulmi a'taqa imra'atayn ya yanta mace guda biyu muslimatain musulmai kana ta waɗannan musulmai mata guda biyu da yanta sai sun kasance fikakahu fansowar shi minan nari daga wuta mai fikak fansa shi da Allah ce fakku raqaba fakku asalin shi fakaku fakaku an yi izhari kenan in an yi da zami kuma sai a ce fakku da zamun bata mafere ne ko an yi da gaban kaba a cikin kaba an ce fakku raqaba nan kuma sai hadisi ya zo da fikaku shi din dai ne kalmar ce in an so a yi da gami in an so a yi izhari to shine zai fanso shi daga wuta ko zai yanta shi daga wuta mana duk wanda yanta mace musulma guda biyu suna bayi ka yanta su kace ka da su ɗaya naka ne ko ko a'a na wani ne ka saye su ka baya kuɗin su kuma kace ni na sallame ku ku je na ba ku yancin ku ku je kuma ku zama kamar kowa to wannan fansar wadda ka masu ko yanta wadda ka masu sai ta fanso ka daga wutar jahannama Allah ya yanta mu daga wutar jahannama wala abi dauda روى أبو داود من حديث كعب بن مرة حديث كعب بن مرة رضي الله عنه الله تعالى مسير دا وأي امرأة مسلمة دمت مسلمة تما أعتقت ودت أنت امرأة مسلمة مت مسلمة كانت فكاكها من النار سيرا نم مسلمة دت أنت تازمن توفن صوتا لك جهنم duka waɗanda hadisai suna nuna mana falalar ne suna nuna mana falalar yanta bawa ko baiwa daga wuta saraka duk wanda wato yanta bawa daga wuta ko baiwa daga wuta ga irin falalar da za a samu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. ‘yan bayi maza ko mata wani abu ne da mutanen da suka zangi saboda akwai bayan ko ba haka ba akwai bayi maza akwai bayi mata saboda ana yin abin da ake samun bayi din kuma na waɗanda hadisai sun nuna mamu cewa ‘yanta ɗa namiji ya yi falala da ‘yanta da ‘yanta ɗiya mace’ ko ba haka ba ayyu mamri'in muslimin ataka musliman imra'an musliman istanqadha Allah bi kulli udwin minhu kaji can kuma na mace da mace sai aka ce ni da namijin ma yanta mace sai aka ce kanat fikakahu ita ma mace in tai kanat fikaka na namiji kuma sai aka ce in dai namiji ka yanta zama Allah zai kubatar da kowace gaba da gare ka daga wutar jahannama kowace gaba ta ka za a ga gabobin ka ɗaya bayan ɗaya yana yanta su daga wuta yana yanta su daga wuta kaga ya nuna ya yi falala kenan ko dukkan suna da falala sai dai wani ya yi wani shawwa dukkan su aiki ne na alkhairi an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta bawa 63 daidai da shekarun rayuwar shi bawa sattin da hukumar zalar sallallahu alaihi wasallam yanta aisha kuma ta yanta bawa saba'in a hamsin da bakwai abin nan sattin da bakwai ta yanta ita ma daidai da mi shekarunta a duniya abubakar kuma shi ya yanta saba'in ba daidai da shekarun shi ba to can abin da miji da mata ne sai Allah subhanahu wataala ya sa kowa ya dace da daidai shekarun shi nan kuma aboki da aboki ne ko siriki da siriki ne sai na usman kuma yana tsarfa ‘yan tawaye sun zo sun tsare shi za a kashe shi har wannan lokacin bai bar alheri ba a wannan lokaci sai da ‘yan tabawa ashirin cikin wannan zaman da yake cikin gida ba ya hita ba ko sallah ba su bari ya hito yana tsare cikin gida kwana da kwanaki amma duk da haka yana da bayi ya ta'yanta su hankalin shi bai tashi ba shi kuma hakimu dan hizam wani sahabi ne wanda ya zo wurin manzala neman sadaka manzala ya bashi ya kara dawa manzala ya bashi na uku manzala ya ce mai hizam ka je ka nema yake daga yau kaka kara tambaye kowa wani abu ko dukiya ka gani inda aka baka ita kanka tsaya kana jarabar ta kona ba ita kanka kawai tun daga ran nan da manzo Allah mai shi kenan sai ya bari ba manzo Allah ya sabo kai yana taraban dukiya aka kira shi za mu zo karba ya zo ya ce ma Abubakar lahiya sai na Abubakar ya ce a kudi ne da ake lallama ma bayan Allah muka ga ya ce ya bani su manzo Allah ya ce kan kara tambaya kuma kan kara an sama Kana ba kai ce ba roƙo kai ba dina ba kai ce ai masoyi na ya mana wasiya ce bari na bari a ba wani wanda yake da bukata abubakar ya wuce sayin na umar shi ma ya kira shi ya ce hizam zo ka karba hakin kai ce an hana ni ba ni so yaya Thank you. To shi sai da yanta guda ɗari, ma'ana sai da Allah ya mai dukiya har ya samu bayi ɗari ya yanta su, a zambawa ɗari ya kudi ne masu yawa, ko jikka goma goma nawa za ka samu gare su, to bari ma ko akwai a sai da jikka goma. Sun ya karalama ce ya jaririya ce. Abdullahi dan Umar kuma bawa dubu goma sha biyu. Ya yanta. a bawa dubu nake son cewa sa'ad nan kuma ya haji sattin shekara sattin yana aiki haji haji guda sattin yi kuma ya yi hubusi ya yi wakafan doki dubu doki dubu in ya sai sai ake ce wannan dan Allah ne kawai na jihadi ne fi sabilillah sai dai guda dubu mutane sun yi abin nan Abdurrahman Dawabu shine yanta bawa dubu talatin dubu rasu talatin kasan babban mai kudi ne Allah ka ba mu kuɗi masu albarka. Allah ka wadata mu. Ta abin da muke so ka Allah ka ba mu ya Allah. Matukar dai alheri ne Allah ka ba mu, in kuma sharri ne muke so Allah ka kaudar da sharri ka ba mu alheri. Wa na bi zarrin radiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Abu Dharr yace na tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali afdal wani aiki ne mafi falala. قال سيتي إيمان بالله إيماني دا الله شتك كما بتجبكو imanin billahi imani da Allah wannan dalili ne da ke nuna imani shi ma ne aiki saboda aiki ya tambaya manzo Allah ce imanin billahi imani da Allah subhanahu wataala wa jihadun fi sabili da kuma jihadi a cikin hanya Allah subhanahu wataala yana da cikin mafifitan ayyuka jihadi fi sabili jihadi shine ya ga kafirai qitalul kuffar ya ga kafirai ba na fada da kafirai amma ba hada haka kawai ba fada mai mafari mai dalili yawa in sun neme ka da fada suka takale ka suka kashe ma mutane to wannan ko suka kawo ma hari suna talibin mutane to sai ka tashi ba haka kawai sai ka ayi su ba muna gane ko eh kuma kafirai ba kafiran da kake rayuwa gari ɗaya tare da su ba su ake magana ba so da na bakan ga zaman ka ne amma su ma in ta kama sai a yi kamar yadda manzo Allah ya da Yahudawa awa saboda sun mashi abubuwa da yawa sun yake shi sun yi fada da shi sun kashe mai mutane shi yasa manzo Allah ya yake su amma haka kawai in san samu ne zaman ka da wanda ba musulmi ba a zauna lafiya ba fada kabar kiransu da sunan kafirai suna da sunayensu kuna gane yawa kabar kiran wanda ba musulmi ba da kai kafiri yaka ba ne sai kai ka kara kuma ya ka gaskiya yana da suna manzala yana kiran kafirai duk da sunayensu ba da sunan kafirai yake kiransu ba sunayensu muna gane manzo Allah da za da za tura mutane a kashe ka cewa malli bi kabil ashraf sai ya faɗi sunan shi to haka yake ta kiransu ma to bai kamata kai ka zanki kiransu da sunan abin nan kafirai ne amma kafirci kowa ke san shi ko shi ba ya san ka kira da sunan kafiri saboda ba sunan kafiri ba yana da suna ka kira da shi zaman lafiya ake da kowa addinin musulunci addini ne zaman lafiya ba tashin hankali ba tashin hankali ya ce shekara goma sha uku aka yi makka ba taɓa yin jihadi ba ba taɓa hada da kowa ba sai da aka zo madina sai da aka shekara goma sha biyar ana musulunci sa'ad na aka fara jihadi kuma shi ma tsokalar musulmi aka yi ba wai kawai haka suka je suka ce mu koma makka mu yaki ba tsokalar su aka yi to an tsokale ku sai ku rama haka ake yi kuma ba a yakan mutane kamar yadda mai risala ya faɗi hatta yi da auku sai an kira su sai an kira su zuwa ga addinin musulunci in sun karba shi kenan in ba su karba ba sai a ce masu to shi kenan ku yi addinin ku amma ka kayi da addinin sai kun ba da jizya in su yarda shi kenan in ba su yarda ba sai a ce to ba yiwa ba ku musulunci ba ku ba da jizya to bai yiwa mun yarda mu zanna da ku lafiya ko ya addinin ku mai namu amma ku zan ba da jizya saboda karkashin mu kuke haka ake yi ya ga jihadi yake fi sabilillah ba a yi shi sai lokacin shi yayi kamar sallah ce bayan ta sai lokaci yayi muna gane ko kuma jihadi abu ne mai tsari ba haka kawai taron mu nan sai mu ce mai ta mai jihadi ba a karkashin shugabanni ake yi waɗannan dai shugabanni waɗanda suke shugabantan ƙasa ƙarƙashinsu ake jihadi mutanen kirki ko mutanen banza ne ba a yi jihadi sai sun ce a zuwa te in ba su ce ba ba a zuwa in sun kira kuma sai ka taɗi lalacewarsu duk gyaruwarsu muna ganewa ko? to jihadi yana da falala mai yawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wurare da yawa qultu nace fa ayyur riqabi afdal to wuyoyin da ake yanta mana mutanen da ake yanta wuyoyin su mana yanta su zama ɗaya. cikin su wani falala ka san bawa igiya ake rataya mashi a ɗaura mai igiya ga wuya a zangijin shi mutanen da ko yawwa kamar yadda ake madabba to alamar cewa ya zama da sai a sanci mai wannan igiya din kaga an kwanci sai sai a ce riqab sai ka jana raqaba fakko raqaba yawa kwance wuya saboda gare shi akwai igiya sai ka kwance ta kace shi kenan ka zama da to ar riqab jami ne na raqaba wuyoyi ma'ana mutanen waɗanda ake ɗarma ma wuyoyinsu igiya cikinsu wane ne ‘yan tashi ya hilada ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aghlaha thamanan wanda ya fi su tsada wanda bi su kuɗi da yawa mana bawan da ya fi kuɗi to shi ne wa amfasuwa kuma wanda ya fi daraja inda aliya a wurin masu su mutabakun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi yana wannan hadisi yana nuna mana cewa lalle wato bawan da aka yanta wanda ya daraja ya yi tsada ya fi falala ya yi lada daga bawan da bai kai shi ba ko ina ana kallon kullum cikin abubuwa ana kallon kima ba ana kallon daraja muna ganewa ko ina abin da ya kuɗi da yawa domin wanda ya kuɗi da yawa kaga ka hisan shi domin kuɗin ka saki da yawa ka ciki kuɗi kuma abubuwa ne da ɗan adam yana son su amma inda Allah ya ce lan tara albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun a gani ga bawon jikka ɗari ga bawon jikka ɗari biyu sai ka sai na ɗari biyu duk so kaje ka samu lada ka riga na ɗari fa kana sayan na ɗari shi kenan ko ka sai ma biyu na ɗari ɗari guda biyu ka gani biyu ka samu amma wannan ka samu guda ɗaya kuma bayi suna samun tsada ne sakamakon irin baiwar da Allah ya musu akwai ba wanda za ka samu ya yi mai gidan shi ya yi mai gidan shi ilimi ko na addini ka ga wannan bawa ai mai tsada ne wanda an mai gida yana koya makaratu kaga ya yi tsada ko sai ya yi wanda bai san komi ba wanda ko kiran sallah bai iya ba wannan kuma ya karanta ƙur'ani ya san ma'anar shi ma amma kuma bawa ne kaga darajar su ba guda ɗaya ce ba da saraka duk lokacin da ka yanta bawan da yake da irin wannan hikimomin da waɗannan bayoyi a cikin shi ya fi lada wurin Allah daga bawan da ka yanta wanda babu waɗannan abubuwa a cikin shi. Allah ya samu dace. Saraka da hadisi yana nuna mana cewa ayyukan musulunci daraja daraja ne. Hawa hawa ne. Ba daraja guda ɗaya suke ba. Wanda ya shi ne imani da Allah domin ba abin da za ka yi Allah ya karwa sai kana da imani. Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada ai ba canza lokaci ba kuskure kuma Allah ya sa mu gyara na'am awa saraka ya ce tun da yanzu babu yan tabayi wani aiki za a yi wanda za a samu lada kamar yan tabawa ai yawanka suna nan da yawa da yan tabawa ai bai kai sallah ba kamar duk cikin ayyuka ne aka kawo maka wanda za ka ƙara samun lada duk ladar da aka bari ta yin taba ba ta kai sallah ba yi ba ta kai azumi ba sau da waɗannan shiga-shigan musulunci to kenan da ayyuka suna nan don wani ba ya darta wasu suna na'am kuma akwai zikirin Allah akwai subhanallah bihamdi da sauransu na'am ke tambaya wace biskan karatun fatiha cikin sallah dole sai aka basmala ko koko bai karanta babu
wai bisa karanta fatiha cikin sallah dole sai mutum ya karanta basmala koko ba ba dole bane wasu malamai suna ganin wajibi ne wasu kuma suna ganin ba wajibi sunna ce wasu kuma suna ganin ba ba a bayyanawa wasu kuma suna ganin ana bayyanawa wasu kuma suna ganin ayi wasu suna ganin ba ayi saboda ka duk wanda kai dai ne insha Allah
na'uwa an ga yake cewa so yake sani cikin watan ramadan wai sallar tarawih ita raka'a takwas ce ko ko raka'a goma
yace wai sallar tarawih sallar asham cikin ramadan raka'a takwas ce ko goma ba takwas bace ba goma bace abin da ya sauƙaƙa ne wanda suka yi takwas abin da ya sauƙaƙa gare su ne wanda suka wuce haka na haka nan wasu su yi tara wasu su yi sha ɗaya wasu su yi sha uku wasu su yi nawa sha biyar wasu su yi sha bakwai wasu su yi ashirin da ɗaya wasu ma ashirin da bakwai su muna gane ku amma dai sha nabi sallallahu alaihi wasallam an ce bai wuce haka bai wuce sha ɗaya din amma kuma shi da yace shi da aka ce ba wuce sha ɗaya ya ce sallar dare masana masana ce a yi ta yin biya na sallamewa biya na sallamewa in mutum ya ji tsoron ketowar alfijir to sai ya tsaya ya yi wuturi to shi ne wasu malamai suka fahimci cewa kenan dai sallar dare ba ta da iyaka Allah ya samu dace ya ce shi mai adaidaita ne kuma rabbi mashi yana ɗauka masu zuwa coci ko yana iya yin haka din
yake shi ne a daidaita ne wai ko radda yake abin nan ranar da yake ranar lahadi yana daukan mutane ya kai su coci ko ya laifi ne laifi ba domin mutane ne kake dauka ka aiki ko ina ba wani abu ne wanda musulunci ya ce kakkai ba kai kuma kake kewayawa kai ba malai idan ka dauki kirista ka kai shi wurin ibadar shi ba laifi ba ne na'am
wannan ya ce cikin kwantar shi na bank sai tar da an kara mai jika arba'in wanda ya san da kari ne ba kudin shi ba ne ya ce to kudin ga in ya ɗauko su me kamata yi ya ce a gidansu akwai alman da za a yi ya ce yana iya ba da contribution da shawa da sauran dai abubuwa ya ce yana iya ko ya yi runwa ko ya auren shi shi a auren 'yan gidansu za a aure da kawo koko ya ce tambaye koko me ya kamata ya yi da wannan kudin ya ce cikin kwanda ɗin shi ya zo ya samu an ƙara mai kudi wannan kudin da aka ƙara mai ajiya ce yake yi tun da ana amfani da kudin suna karuwa ba ya zo ya suke jika arba'in da ɗaiko nawa sun karu ko?
eh jika arba'in har jika arba'in ta jika arba'in daidai kawai ya ya bara su a yi amfani da su a cikin gidansu da za a hidima ta wuri ko ba za a yi ba ana yi kamar ɗai korin fa a gaba ana bane da za a ci ba ko a sha ba ɗai korin fa da za a yi da su mana dai malamai suna sabani game da waɗannan kudin wasu suna ganin ka kyale musu abinsu saboda kai haka ka kai to bai kamata ka so kari wasu kuma suna ganin a sun yi amfani da kudin ka sun karu in ka bar masu ƙara ƙarfi ne suke gara ka an shi kai abinka wanka an so sai kai wasu abubuwa irin na ko gyaran hanya ko wani abu da ya kama da wannan saboda kenan ka ya kawo su ba sai lemu ba ba sai shinkawa ciki ba ko na ba kamar ruwan sai a yi ko kujerun zama da sai a yi ta dauko da haya cikin su
wannan ya ce mace mai haida tana iya ta yi sujudu shukur lokacin da ta samu wani bayani mai daɗi alhali tana cikin al'adata.
Wa mace wadda take jina al'ada, idan ta ji wani labari mai daɗi ya su, ko ta yin sujada ta godiya, inda ba ta da tsarki ba ta yi. Domin sujada ce ta ibada, duk da yake ba sharɗanta mata alwalla ba, amma dai ita ba ta da tsarki ya yi. ta sha banban da mutunan da ko macen da ba jinin take ba ko da ba arwallah sai ta amma ita ba ta da arwallah kuma ba ta da tsarki kaga kuma sujada ibada ce na'am ƙarshe mala yake tambaya ce wai usama bin zaid shine ya almi fatima bin qais
ce wai usama dan zaid shine ya aure kas abin nan fatima fatima bin qais shine usama dan zaid ba Na'am.
Allah saka khairi.
Shi kadai ne, babu wani Usama dan zai da mashi. Akwai dai Usamomi amma dan zai da shi kadai ne cikin sabai.
Na'am.
Na'am. A kira sallah. Na'am. wai yana tambayan mutum zai fara alwallah yana da cewa bismillah wallahu akbar ko dai bismillah kawai bismillah kada yake faɗi ba karawa na'am na'am sai tambaya ta biyu mallam yace idan idan mutum mahaifin suka rasu da yayin shi idan zai ba su farci jariya tana shiga har da wasu da ya rasu ko ko wa'in ne kawai su kuma wai da mutum zai mahaifin shi sun rasu yana so ya sadaka tijariya wai in yayi hada magagin shi da ya rasu me kawo magagi ciki kuma uwaye aka ci uwaye ake yi ma ba magashi ba wanda magashi shi matsayinsu guda da za ka hada su da shi sauraka in kana so shi ma kamar sai ka yi sai ka na- ka ware wani abu ka yi mashi suna uwaye wannan babu sabani akan malamai amma na wanda ba zuwa malamai sai yin sabani ana yi ko ba a yi masu wannan ya halitta a yi musu
na
nawa mu yace mana ko babu assalamu wa rahmatullah
baya da baya ba lahiya da waiki to sai da ruwa ta same shi ta rashin shi Mm.
to sai na son idan ki kiran sallah a masallaci saboda ya samu rashin rashin jin nan to ko ya dace ni haka a addini
mutum ne larura ta rishin ji ta same shi ba yi amma kuma yana so ya kira sallah sai aka yi eh dan zai zan ki samu kenan lugar da bari ta same shi zai zan ki samu dai lokaci na sallah dai na wanga abin saboda yana samun matsalar kiran sallah
dan ya zangi kiran sallah eh zai zan kiran sallah ba yana magana kenan amma ba yi eh eh ba shi ne ni zai hana yi eh eh ba yi ji amma yana magana a shi ni zai hana shi kiran sallah inda ya iya sai ya halitta Mm. su mutane ba suna jin kiran sallah ba
eh ai bakin bai dade ba shine ba yi shi a ɗaya ɗaya tunan samu kwaɗayen wanga an ba.
bismillah na'am
Wanga shi kuma ɓarawo ne kowa ya san ya san shi a cikin unguwa yana ɗauke ɗauke. Kowa ya sani a cikin unguwa yana ɗauke ɗauke. To yanzu ya ɗauko kuɗi sai wanda ya hito da gidan shi ma sai za a biyu a waken sai ya ga ya ɗauko kuɗi shi kuma bai gani shi ba. da bai gani shi ba shi kuma sai ne ya kenan shi kuma sai ɗauke kuɗin daga hannun ɓarawa to ya eh eh ya hukuncin shi ke
barawo ne barawo ne ya doko kudi wani ya gani Eh.
shi ma ya anshi eh shi ma ɗauke ba shi eh, shi ma ya ya fado ya doki shi ya barawo ya dauke kudin barawo
eh wai amma cewa ke wai kowa san cikin unguwa shi wancan wanda ya ɗauko kuɗin shi ba san shi ba eh shi ba san shi ba
yanzu an san shi barawo ne shi wace kaga barawo da kudi kuma ka anshi malami ka anshi ka mai dama to ka rike shi ka ce nawa ne ne ya dauko in ya gaya ma sai ka je ka mai da ko ka shako shi ku tai tare to na gan shi da kudi dan ka dan ka ce kai ne ka doke shi ma sai ku je tare ce kudin ku na gani tare da shi na an shige kuma dan ku dan ya zama shaida naku naku shine ya dauki kudin ba ni ba to ga sa an maido man ba haka ba ai bayan yi ba ya gara ka bana mai suma na'am shi kenan Allah ya samu da shi nan
wanka wankan janaba da sabuni ko ya halitta ba ai ba wankan janaba da sabuni domin sabuni mai tsarki ne ba ya tsarkakewa ana yin wankan janaba ne da ruwa masu tsarki masu tsarkakewa shi kuma sabuni mai tsarki ne amma bai tsarkakewa mana ruwa da sabuni kana yaro Allah da su kwanwa ne ga sunan sabili ne kawai yaro ya zo ruwa a rallaka sai ya sakan ma sabili ciki kuma ya ta girgiza ya ya dauki kwanwa sosai da ka zubo ya za ka yi barin za ba ka rala da su ko da ka zubo su daga buta ka gansu da kwanwa aje su za ka yi ko ka je ka zidda ka yebo wasu kuma sai ka daɗe ma kana karkada butan ba ta bar kunwa ba ta gaba kai bai ba in ya jahilci abin to afallahu amma salafa abin da ya wuce Allah ya yahi in mutum ya sani ba a yi in kana so ka yi wanka da sabuli sai ka ware na janabai ko ka ware na sabulin naka in kaso in ya so sai ka yi janaban daga baya kuma wannan sabulin da yadda ka yi shi janabar tana nan ba ka rabu da ita ba in ka kare sai ka yi na janaba din ai ba wani abu ne ba da wankan jaraba ba ya daukan lokaci na sabulu shi ke daukan lokaci yana za ka yi ta abin nan goge-goge kai ta guga jikinka sai ka hidda dauda ko ina fara ka shi wannan dauda ba najasa ba ce amma najasa wadda tana nan ga jikinka ba ta rabu da kai ba saboda haka dai ba a yin wankan janaba da sabuni kuma ba a yi da ruwan sabuni kuma ba a yi da ruwan da ba sunan su ruwa ba sunan su ruwan wani abu muna ganewa ko Allah ka samu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi maganar da muka yi ta ah, mai adaidaita ya doki wanda ba musulmi bai kai gaskiya bai kamata ba bari a gyara domin Allah ta ala ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan amma baka sani bai ce ma nan za ka yi shi wannan ba laifi bane amma ka san la yanda za ya wurin sabon Allah ne ba ya da kyau اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد الله كشاف منا ويم وبيا منا بكاتم الله كسا منا البركه اللهم لا بيا زمن لا بيا kwanciyar hankali a cikin kasashen mu gaba daya Allah ka da kan ya Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahma da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah ƴan kasuwan mu kanana da manya Allah ka taimaka musu ka kawo musu karshen duk wata wala da suke fama da ita ya Allah talakawa Allah ka sauƙaƙa musu rayuwarsu malamai da almajirai da ma'aikata Allah ka sauƙaƙa ma kowa rayuwar shi ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka kare mana shugabannin mu ya Allah daga duk wani wakilci da ake kulla musu ya Allah da duk wani kaidi da ake kulla musu ya Allah Allah ka kare su Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana da san talakawa ya Allah da san cigaban ƙasa ya Allah da addinin mu gaba da ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu gaba da ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين